بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan halka mai tara albarka yau talata talatin da ɗaya ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan zawiya mai tarin albarka yau halka ne ta ahwalin shafiya za mu kai shafi na goma malin ke cewa wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin a karatunmu na jiya mun faɗa daga cikin sharadi na biyu kana son aurenka ka ji daɗin sa sosai aka ce in ka tashi ƙarawa ko ka tashi za ka yi auren ka auro budurwa ne ko ba haka muka ce ba haka in ka tashi za ka yi aure to ana son ka fara da budurwa da ya samu karanto hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa domin ita budurwa tula'ibuha wa tula'ibuka za ta saki jiki kai wasa da ita ita ma ta yi wasa da kai a sa na farko shine zaɓen uwa ta garin tukunna abu na biyu muka ce mene budurwa ko ba haka ba to yanzu muna kan karatu kan budurwa ne an muka kawo hadisin jabir wanda manzo ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga hannunsa da kunshi ya ce masa a jabir kai aure ne yace eh na yi aure ya ce wa ka aura ya ce ai na aure ba zawara ne manzo Allah ya ce a me yasa baka aure budurwa ba kai wasa kai wasa da kai kai wasa da ita sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mahaifinmu ya rasu ya bar min yara mata ma'ana ina da kannai mata ga su kuma duk sun tasa da na auro budurwa sai ga shekarun nasu haka haka in matan nawa ma ta yi magana ba lare bane ba can to abin da za su ga a tuke to menene duk ɗaya ne ba ko su ko ba haka sai ce sai manzo Allah ya ce to babu ne to shine ci gaban karatunmu na yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil abkari ina umurtan ku da in kun tashi yin aure ku auro ƴan mata ne fa inna hunna adabu abwahan domin sun fi zaƙin baki ila makan ne ba yawwa yayi ka sun fi zaƙin baki da ka kama za ka ji zai zai zai zai zai zai mala ka gani ko wa an taɓu arhaman sai fi kuma tsarrikin mahaifa domin babu wani abu wanda ya taba shiga mahaifan an gani ko balasa ya ce wani abu ya taba shiga mahaifan ta haihu shi ne dalilin da ya sa ta samu fibro ko mai ake kira da sunan shi ko shi ne dalilin da ya sa to tun da ma ba a taba ba to kaga mahaifan karomi suke nan wa arba biliyati sun kuma fi karba ko fin yarda da kankanin abu dama can wani bai shafa ba ta ba a gidan iyaye ta kuma dama ma ne ta ce ko baka lura ba a gidan iyaye in yarinya ta kai bar ma na biya muku nawa ba sarri yara ka su ci an gani ko yara ka su ji wannan su mata in suna gidan iyayensu to a matsayin attachment suke maneji za a ga wasu kayan su ma a baku ne ina ga maka a baku ne kayayyaki wata ma a ne bakalle da na irin kan kobo din nan ka gane shi jimbo ne ko menene hali kan wannan anan kayan na ta yake ina take kwana sai in dare yayi ta shin kuda mata tabarma a falo ko ta kwana akan kujera mawadata ne suke ware daki sai a ce wannan dakin yara ne shi ma ɗakin ka je ka leƙa wata rana kai kallon ikon Allah za ka ga can a cuce nan a cuce nan to abin da mai gidan nan mahaifin naka ya kawo haka nan za ka yi ta gode wa Allah ha baban sai kawo abin sha baban ne yayi kadan ka isa ba ka isa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka fa innahunna wa arda bil yatim ko wa arda bil yatim kuma za su fi yarda da abin da yake karami ne kaɗan ne saboda idan ta riga ta yi wani auren idan ta riga ta yi aure na farko yaron da san da miji na mata ko yanzu tana ganin gidanta ne to ai a gidanta ne za ta miƙe maka za ta yi miƙe ba ta ce ta yi aka ce a yi tuwo da ke ina shinkafa za a yi yau haka nan kuma kana ji kana gani za ka sauka daga mukaminka ka ce a yi ba ne ba ne tina tina a yi ba ne a yi a yi sai a yi ko ba zai ke faruwa ba ko ku a'a haka nan kai za ka ce a'a yau shinkafa za a yi ta ba za a yi shinkafa yau don wake ma za a yi shinkafa shawara ko ba ta dai saukar da kai amma a gidan mahaifinta ba ta isa ta yi wannan ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka aure budurwa irin haka ne za ka daura ta kuma sai ke ita da ka ce yau ga shi nan abin da aka samu ke yanzu to ba ne Allah ya sanya masa albarka saboda a gidan baban ta dama ma ne take yanzu ne ta zo gidanta za ta mini ta ba sai yadda ta ce so za a yi ka ƙara waigawa kuma ka gani a gidan iyayensu ba su isa su yi wannan abubuwan da suke maka yanzu a gida ba saboda a gidan iyayen abin da baban ya kawo shi za su karba to idan budurwa ne ka auro ta duk abin da ka kawo gidan da shi za ta karba za ta yi shi yasa mutane suke faɗa malamai Allah ya saka musu alheri cewa daga cikin kurakuran da yawa maza suke yi ya samo asali ne wannan kwanakin farko na auren nan watannin farkon nan na aure ka saba wa matanka da karya kwai guda uku madara rabin madara ko rabin gwangwani ne sabo rabin gwangwani wannan kaza a ce duk buga buga ne kai ma kake yi sai wata uku nan ta tafi su gara ya tsari Allah ma to daga nan ne za ka ga mutum gidan sha fara budewa dama ta an kawo da gara da ganin garan ne yasa ba ka kashe kuɗi da yawa to yanzu garan ya kare sai ka ga abubuwan nan da ya ɗauro ta a kai na watanni uku ne yanzu ba zai yi ba daga nan sai a fara samun matsala shi za a ga aure Allah shi kyauta Allah ya tsare a kasar Hausa za a daura aure wata ɗaya aure ya mutu wata biyu wata uku aure ya mutu ku sai ku yi nazari wannan matsalolin ne dama da za a auren kawai ku dubbana akai dududu gaba ɗaya jalinsa sa na wuce naira dubu ɗari uku a cikin wannan jalin dubu ɗari uku ne ta haka yana raba wannan a nan sai a sai a tafa ta dubu uku dubu biyar sai a ajiye aure ya karato ya karato akwai bukatuwan kama ɗaki dubu sittin daga saman dubu sittin za su haɗu a ina za a ɗiba cikin jalin cikin jalin za a ɗiba mai jalin dubu ɗari uku ya za a ɗiba dubu sittin a ciki yaya yaya to ai auren ya mutu yanzu ba leda za a rika sa ne miki da suna a dabbobin ba za a sai akwati karamun dubu saba'in kan ko a ɗauki talakawa a ɗauki da ɗauki wa ɗauka dubu hamsin ka cire min dubu hamsin kuma a cikin wancan kuɗin da ya rage dubu ɗari da casa'in ya rage a shagon shi ma yana buƙatar ya ɗan sa kaya haka wanda za a dinka shi za ka ga wannan angon har a gama auren gaba ɗaya abin nan kayan da ya dinka kwara uku ne shi duk sauran na dare ne shiga wani maimaitawa ba ka wani ka tsaya kalla sosai saboda shi yanzu to yanzu wannan jalin nashi ne jalin dubu ɗari uku yanzu ya dawo dubu ɗari da tamanin gaya mun kai ai akwai abin da aka manta in an kama ɗakin ai ba haka kawai ake shiga ba sai an zo an ɗanyi fenti an sa wata fefa yanzu ko ba gane ba a sa fefan nan a yi haka a yi haka a yi haka to a ai iyaye ko sun daina na ba kuwa bane to a dauki sadaki a ciki baba ya ce sadaki da mu abin da muka sani iyaye ne ke biya wa mutum sadakin farko tunda an ce iyaye in ya girma aurar da shi a aurar da shi aka ce ai kuna da hali baba na baba akwai hali a Allah baba ko duk da ranka dauko baba kuma guda hudu kawai baba sai ka siyar kawai ka aurar da su Allah malam to mukaddar cewa ba shi da baban ya rasu ka gani a cikin wannan dubu ɗari da casa'in ɗin za a ɗauka naira dubu nawa sadaki nawa dubu hamsin a ina ba zawara ko to dubu ɗari a nan garin muke magana dubu ɗari to a cikin dubu ɗari dubu ɗari casa'in an kwasa ɗari saura nawa saura jarin casa'in saura ta yanzu an yi auren yana murna yana abin nan yana abin nan duk santin auren yana ɗiban shi da zaran an yi sati ɗaya duk wanda ɗaukin ya gama to da da ya zauna ya kalla shagon kawai sai bakin cike shi wasu cike ke ce saboda wannan ya hanyar da batun na kari ko sai ya fara kan haushinta da ta mai wani abu ya bangare ta da ta mai wannan abin kawai shi duka abin da yake kallo yanzu talin shi ya karye saurawa saboda aurenta da yi sau da haka da za a ta matsawa gaba ana matsawa yana tunanin nan da wata ɗaya jalin shagon zai farfaɗo kamar da sai ya ga abin ya ki farfaɗowa daga nan kawai shine sai ya yanke shawara bari ya tsinke ta kawai sai ya tsinke sai ga wurin ya mutu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga maka yake cewa ka aure budurwa domin mene suna da zaƙin baki ba na magana ba a'a in ka kama bakin kana tsotsa za ka ji shi zoi zoi zoi wani malami cewa ma yi ƙara kai ba kwakwalwa yake Allah Allah wani malami yake yake tsotsan bakin budurwa matanka ƙara kaifin kwakwalwa yake sannan mahaifansu test yake sannan suna yarda da kaɗan ko ba haka ba a wani ruwayar manzana sallallahu alaihi wasallama cewa yi alaikum bil abkari ina umurtan ku da in kun tashi aure ku auri ɗan mata ne fa inna hunna afyabu afwahan sun fi tsarkin baki sun fi daɗin baki wa afyabu arhaman mahaifan nasu ba ta riga ta kace ba ta ta haka an gani ko wa arba bil yasiri min al jima'i ta ga wani karatu kuma su kuma suna da wada suna wadatuwa da kwanciya kaɗan za a kwanta da ita sau ɗaya a dare shi kenan ta wadatu amma ita wancan wasu ba su ta bazawara ne mijin ya riga ya tarbiyyantar da ita in ba a kwanta da ita su bakwai ba shi ayi ka in ba haka ba ba ina ba ta ma san ana yi sai ya kai bakwai din da shi ne gejin ta to kai kuma duk ba su ya riga ya ragargara ka to ta ina za ka fara to ka gani shi ne manzon Allah ya ce maka wa arba bil yasiri min al-jimali suna wadatuwa da kwanciya kaɗan shi yasa ne bai wa samari shawara ko wanda bai taɓa yin aure ba ko wanda ya auro budurwa yanzu kada a ra kada a kwanciyar farko ko kwanciyar wa'annan watanni bibiyin nan wata na ɗaya wata na biyu wata na uku mutum ya ta kwanciya da iyalinsa so hudu a rana kar ya mata haka kwanta da ita so ɗaya sai ka haƙura domin a wannan kwanakin nan in ka riga ka buɗe ta kamar koto ne ba aka kware ta nan yaya kake gani ba na kawai a buɗe injin ba in ka sai motar sai a tsince bar za a ji a buɗe injin ko ba ka ake ba sai a busa a yi ta gudu to kai ma an kai wannan gurin to kai ne za ka kai daga baya sai ka ɗan kwanta da ita su ɗaya shi ke gobe ka tsallake bayan sai ƙara kwantawa da ita saboda gani in ka riga ta saba mata a wayan nan kwanakin na farko farkon nan kana ɗauki to in aka riga ta saba da wannan idan ka zo ka koma kana ragewa da ka riga ka saba mata su hudu su uku sai yanzu ka koma kana yi su daya sai ta fara tunanin ka fara bin mata ne a waje shi ya sa yanzu ma ba ka kusantar ta ka rage sai kwakwalwarta ita ma ya fara tura mata wani abu cewa ita ma ta dan fara sauka shoulder mana ta dan fara bin wasu samarin suna biya mata bukata duka daga nan ne ai mu kiyaye Allah ya fi mana samari masu tasowa an shigo to Allah ya fi mana kai wani hada bisa ga wanda gaske a karatu ya biyo kanka yau wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tabu arhaman ai aksar aulada ne wancan an tabu arhaman din da aka ce mahaifan ba ta riga ta bude ba yace sun fi haifar da yara da yawa su din matan ba to wancan ta riga ta haifa uku hudu a can gidan ka kawo ka auro ta na mata ma ta haifa yara bakwai ne ta haifa huɗu a can kai nawa za a samu maka yanzu uku to amma idan kai ɗaya ne ka aure ta ba sai ta zuba muku wannan bakwai din Allah ya saka wa iyayen mu da alheri sai ka ga mace kwara ɗaya ta haifa yara tara goma kai a nan garin sha uku ma ba ma sha huɗu ma to ka gani to yanzu ta fara auren wani ne za ta haifa wani nan to ka gani ka ga ikon Allah ko to shi sai ake gaya maka da a ce wannan mutumin sai ta aure wani ne sannan ya auro ta ba za ta zuwa mai wayannan yaran a gidan shi ba ko ba za ta zuwa ba to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce magana yuqalu lil mar'ati kathiratul awlad nasika ana cewa matan suke da yawan yara suke da yawan haihuwa sosai sai a ce mata natika natika an gane ko wa fi hirti ala ziwaji bil mar'atin zikri talata kawai haka ce a cikin kwadaitar da mutane mutane su rika auren 'yan mata ne ba zawarawa ba akwai fa'idoji guda uku alfa'idatul ula fa'ida ta farko anna tujibu zawjiha al-awwal wa ta'allafu duk macen da aka fara kai ta fara aurenta to zuciyarta yana nan kwallafa da kai domin kai ne ka fara sanin ta a matsayin iya ta mace yana daga cikin matsalolin da ke faruwa idan har mutum ne zina da mace kafin aure to ko da ta je ta aure wani za ga hankalin ta yana nan kan wannan tsoron saurayi ban sani ba kun taɓa lura za ta yi ta abin ko da mini shi ne ya fara nuna mata me ɗanin miji me daɗin ɗanin miji to kai da kai sa'a matanka a leda take to zuciyarta zai ratayi da kai an gane wannan li'annan nafsul bashariya mashgulatun alal unsi domin ita ran dan adam an rataya ta ne akan wane ne ya ɗebe mata kewa bi awwal ma'lufi farko wanda ya fara ɗebe mata tawa da shi zaka fara shi zaka yi tunawa sarki na ranar suna duk sai ga mutum ya ɓata ne ko ba zai yi barwa ba Allah ya yafe mana bikilafil mar'atin lati ma rafatul rijal sabanin macin ta taba mu'amala da maza kunshiya na aure wa sabaqa la azwaj ko ko ta taba yin wani aure kaga malam ya tsira magana ko ne ta taba mu'amala ta hanyar banza ko ko a'a ta taba yin aure ne miji ya santa fa rubbama la tarda bi ba'd al awsaf fi zawji hasani to da yawa ba ta yi da wasu dabi'u na mijinta na biyun nan ba shi mijin nata na biyan zai iya cewa irin wannan style din za a yi ko irin wannan style din za a yi wurin kwanciyar cewa lado ba a fice mun ba ko ina bin mijewa ne har kamar falwa kuma haka yake shi kenan kai ma ka yaka kai za ka ce a daga nan sai a samun tsakani ana gano yadda abubuwan yake ko ku a'a shi wancan mijin na na farko shi ne yake cewa in za ki kwanta kwanciyar aure za a yi style kala kaza za a yi style kala kaza ko kuma zai ga sha'a kawai ta kwanta ne kai za ka hau sama ta sha'a ni ba ba haka nake yi ba ni ban san wannan ba ko kuma sai da ganin kamar ya kiske ya iska ka ko ba gaje baruwa ba to ta ga amma idan kai ne ka koya maka waɗannan abubuwan sai ga cikin ya miƙe san almala Allah ya fi mana sannan mara ya ce wallati tuqaribu ma allafatu fi zawjiha al-awwal fa yu'addi ila an takrahu az-zawj al-thani ka gani yace wannan abubuwan da kai yanzu miji na biyu kake mata wanda mijinta na farko baya yi mata sai su ganin shi kamar wani bako bakon abu sai a samun sabani a kai Allah ya fi mana zai yi mijin da na dashi ne zai ce mata za a yi wanka zai mata wanka kai kuma yanzu ka zo gida ka auro ta in ta ce to wani abun wanka ni ni din ka ko akwai wannan mijin zai ce ni ni zama mace wanka Allah ya tsare ni ki haka la haka mijina na da kake ƙara faɗan wannan mijin a gabana ko ba ka zai koma ba ka ci kara faɗa to abin sun ya zama wani kunci kunci haka ko ko ko matan da in sun fito wanka mijin su ne yake shafa musu mai to yanzu wancan mijin ya tarbiyyantar da ita a haka kai yanzu ka auro ta ce kai kana ganin ka wannan ma iskanci ne a akwai kama akwai mazajen da ba su waye ba wani sun wayewa ne wannan dan ka shawa matan kamar wani abu ne ai ba wani abu bane to amma wani wanda bai waye din ba sai ya ga wannan da kake dashi an gane wannan to kin yin haka sai ya kawo sabani tsakanin kai da ita saboda ita riga ta san wa'annan abubuwan tun a gidan mijinta na farko sai kuma kai ne yanzu baka sani malam yace alfa'il saniya annal bikra takunu kamilatan tawaddu li zawjiha ita budurwa an ka auro ta to za ta zama tana da cikakken soyayya da kauna ga mijin nan nata ne sabanin ita wancan matan da zawara kaga soyayya ta rabi yana wancan tsohon mijin yanzu ana kokarin a dan liga maka dan kadan kadan kadan sai kuma to saboda haka kenan ke magana alfaida a tarisa anna al-zikra la tajidu illa li zawji li zawji al-awwal ita mace ita budurwa ba ta ba ta kamar kuma ta ce a jahan shine kewa ba ta kewa sai ga wancan mijin nata na farko din nan shi yasa da zarar wani abu ya faru ko zai shi da ranar suna ne yo Allah kai kuma sai ka ci wani iri ko da kuma mutuwa ya yi ladan ba ba wai rabuwa kai kaga ya mutu yanzu an gama ko amma sai ta ce ka yo da ranar suna ne ko isa wannan mutumin da matan kullum zai tarka ce ne haka ina ina ma ni da wani bai da su ba da kaga duk wannan abun ba zai faru ba shi ne zai ce to ba ku mai zai yi maganin ta sai ya haɗa baki da wani aboki suka shigo da makara dakin ta a kasa aka sa aboki ya kwanta da shi sai dare ya yi kawai sai wannan mutumin da ya kwanta a makaran nan sai daga kiran sunanta larai ya yi tsawo ya dawo ko ana kunna wuta ko da ana ga makara ne a cikin daki sai in ki ai mutum ya kiri ke kira ne ga ya dawo yau ki sha to kai ka dawo ba za ba za ka kara magana shi ne aka fitar da makara ya ce to ai maganin ta to shi ne ma ne yake gaya maka wa fi zalika yaqulu sha'ir ba wa za mu je wani mawaki yana cewa a daidai ke da daidai da minti ashirin yana kallo a nan to za mu tsaya nan wurin za mu tashi faɗan mawakin nan da yake faɗa ko na nakil fu'adika haythu shita min al-hawa man hubbu illa lil habib al-awwali kam manzilan fil ardi alfuhu al-fata wa hamiluhu abadan li awwal manzili ka gani ko shikenan nan sai mun zo gobe sai kar mu gaba Allah ya ce mana karatun mu ne wuri an nuna mana auren budurwa yana da fa'idoji da yawa haka ne yana da fa'idoji da yawa ba kuma wannan karatun da muke ba yana cewa haramun ba ne kar a aure bazawara a gano abin da muke karatu a kai ba ana cewa haramun ba ne kar a aure bazawara in fact za mu zo za mu karatu a kai idan ba mu aure zawarawa ba wa zai aure su ko a kai su bola a zubar a kai tashi a zai kana da yaya mijinta ya rasu zai yi ba rasuwa bane a mutuwa ne zai yi kana da kanwa mijinta ya rasu zai yi a ba rasuwa bane auren ya auren ne ya mutu zai yi kai ne da kanka take da ɗa auren nata mijin nata ya sake ne ko mijin ya mutu yan ta dawo gida shi gidan sai ka ta ai ka zo makaranta ka zo masallaci ka dace ka aure ba zaura sai sai ka ta aura shi wancan zai zo ya aure nata to wannan yana daga cikin hadisin da zamu karanta kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da cikin karfafa mutane kuma a aure wa'inda mazajen nasu suka mutu a aure wa'inda yake kuma zawarawan duka kowanne a gano akwai mahallinsa an gane wannan wannan mun yi karatu na kan fa'idan auren yan mata su ma zawarawan in ka aure su akwai fa'idan nashi daban ka kara mutuncin su ka ka abubuwa da yadda da ko ba ka ba abubuwa da dama wannan abin da za mu iya faɗa kenan Allahumma fana bihi